بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne da daidai da daren ashirin da watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na bakwai daga cikin jeren ya karatuttukan sunanin nasa'i wallafar al'imam ahmad ibn sha'ib ibn bahar an-nasa'i allah madaukakin sauke ba farta mishi idan da ba su manta ba har yanzu ana cikin abuwa da tahara wato babukan da ke bayani akan tsarki a inda muka ji al'imamin nasa'i ya kulla wani babu wanda ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance idan zai yi tsibilo na ban daki ko fitsari ko wata bukata yakan nisanci ainihin mutane daga ke wannan hadisi ya karantar da mai ladabi da kuma ka'ida akan duk lokacin da za ka yi tsibilo don wata biyan bukata taka ana fatan da kwalisanci jama'a saboda kar a ji ƙara ko sauti na zubar waɗannan ƙazanta ko kuma wayi ko wani zarni na fitsari ko makamantan haka amma al'imamin nasa'i sai ya ƙulla wani babu da ya kira shi an rufsatu fi tarki zalika wato akwai sassauci kuma game da barin nisantar mutane to wannan sassaucin kamar yadda muka ji kuma nake fatan zan sake na na mana wannan hadisi insha Allah ta'ala ya zo ne don ya bayyana a halin da wuri ya kunci ko kuma wata bukata to a nan in mutum ya yi biyan bukatar shi kusa da jama'a to an yi sassauci saboda wannan uzuri hadisi na makaranta shi ne hadisin da alimamin nasa'i ya ce akhbarana ishaq ibn ibrahim قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن حذيفه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم Ubaifa ibn al-Yaman yace mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fantaha ila sibabati qaumin sai ya isa irin da wasu jama'a ke tara juji kamar wata anguwa inda mutanen anguwa suke tara shara fabala qa'idan sai ya ainihin wato yi fitsari a tsaye sallallahu alaihi wa alihi sallama fatajannabtu anhu sai na nisa daga gare shi fada'ani sai ya kira ni fatanahaitu anhu wato sai na jirga jikina daga gare shi da na ga cewa zai biya bukata sai na abin fada'ani sai ya kira ni to wannan kira ya faru ne ta wace hanya an samu wasu riwayoyi sun bayyana cewa ya kiraye shi ne da isara amma akwai riwayoyi da suka zo karara waɗanda suka bayyana cewa ya kiraye shi ne har da sunan shi cewa ya mazo ina fata an gano wannan yana nuna idan har akwai larura wanda yake cikin halin tsibino yana iya yin magana amma kuka ji kaidin sai in akwai larura amma babu larura to mummunar ɗabi'a ce a ce kana tsibino kana fitsari ko kashi kuma kana magana to shi ne ce sai kira ne ya kunta inda aku bihi hatta faraba sai na tsaya a daidai bayan shi wato daidai ɗaya yawan shi har sai da ya gama wannan bukata ta shi ina fata an gane inda aku baihi har sai da na tsaya a wurin ainihin wato ɗaya yawan shi ya kammala wannan bukata ثم توضأ sannan sai yi alwala wa masaha ala kuffaihi kuma yin shafa akan hukun shi guda biyu dan ba abin ba mun tattauna dangane da ainihin wato wannan hadisi muka ce hadisin yana da matukar inganci mafi daraja madaukakiya domin bukhari da muslim sun rawaito shi sannan muka ji cewa daga cikin malamai da ainihin suka rawaito shi akwai al-imamu abu dawuda haka al-imamu tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisi kamar yadda ainihin wato an samu wasu malamai irin su al'imamu abubakar bin abi shaida su ma ainihin sun rauci wannan hadisi allah madaukakin sarki ya taimaka to akwai mas'ala da hadisi yake dauke da ita mai matukar muhimmanci guda biyu mas'alar farko dai za a je a sami inda za a tattauna ta insha allah ta'ala ita ce mas'ala dangane da shafa akan hufi in allah ya so karatu ne zo inda za a tattauna ta musamman amma hadisin ya ɗauko wata magana ne yadda ita ta kai daga maimaita babin ɗangirin don tsaya in tattauna ta ita wannan magana ita ce dangane da fitsari a tsaye mutumin da ya rayu a arewacin najeriya ko a ƙasar hausa to ya tashi akan an gine shi akan kyamar fitsari a tsaye da nuna kafirci ne da duk wanda ya haka wannan kuskure ne kwarai da gaske shi ne nake so in tattauna don gane da ainihin wato wannan mas'ala insha Allah ta'ala a sheikh Muhammad Ali Adam a cikin wannan ainihin wato sharhi nashi mai suna Zafiratul Uqba yace tambaye فإن قيل رويت أحاديث ظاهرها يعارض حديث الباب منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ma kana yadulu illa qa'ida akwai wadansu hadisai waɗanda su kuma ka karanta su a sarari sai da kamar suna karo da wannan hadisin na daga ciki akwai hadisin asai da aisha da take cewa wanda biyu ya faɗa muku annabi na fitsari a tsaye kar ku gaskata shi kowa ne take sam annabi sallallahu alaihi wa sallam a tsugune yake fitsari wannan hadisi al-imam an-nasa'i da abu dawud da tirmidhi sun fitar da shi da ibnu majah haka al'imam abu awana da hakim da ahmad sun fitar da shi hadisi ne sahihi daga cikin ainihin hadisan da in aka dubi wannan yana kare da hadisin babu domin hadisin babu yana cewa annabi ya yi fitsari in ji da zaifa a tsaye a halin aisha tana cewa duk ma wanda ya faɗa muku kar ku gaskata shi ina fata an gane ومن حديث بريدة مرفوعا ثلاث من الجفاء أقول حديث دقى بريدة صحابي شكرا دقى النبي صلى الله عليه وسلم cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abubuwa guda uku to rashin mutunci ne fadakara min ha daga ciki ambaci an yabo lan rajul qa'ima cewa yin fitari mutum ne fitari a ko rashin mutunci رواه البزار الإمام البزار يروي كما حديث الطبراني في الأوسط الإمام الطبراني أسكن لكافج الأوسط قال الحيثمي الإمام الحيثمي فبكوا ورجال البزار رجال الصحيح mutanen da suke cikin isnadin ainihin bazzar to na baje ne da ke riwayar hadisi cikin sahih bukhari kun ji hadisi na biyu wanda a zahiri yana kare da hadisin babu annabi an ce yana fitari a tsayin jiki zaifa amma a cikin wannan hadisin da bakin shi kuma gashi an ce ya ce abubuwa uku rashin mutunci ne daga ciki sai an bace wani ومنها حديث عمر رضي الله عنه واخرجه البيهقي من حديث ابن جريج قال اخبرنا عبد الكريم بن عبد المخارق النافع عن ابن عمر قال قال رسول قال عمر رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما قال فما بلت قائما بعد أتكلم الرواية يبدأ الإمام البيهقي يرويتها daga ainihin wato ibnu jurayjin inda ya samo daga abdulkarim dan abul muharik shi da daga nafi daga ibnu umara shi kuwa daga mahaifin shi umar umar ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ganni ina fitsari a tsaye sai ya ce da ni ya kai umar kar ka sake yin fitsari a tsaye umar ya ce tun daga sannan ban sake wannan ma har yana daga cikin hadisan da suke kare da hadisin da muka karanta wanda shi yana tabbatar da yin fitsari a tsaye sai kuma suna cewa a'a hadisi jabir radiyallahu anhu akhrajahu al-baihaqi aidan من حديث عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن ابي نضرة عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبول الرجل قائما أفتمنى حديث يا جابر ياتي من الله صلى الله عليه واله وسلم ya hana yin fitsari a tsaye waɗannan hadisai guda hudu a zahirinsu suna karo da wancan hadisi guda ɗaya domin dukkanin su waɗannan guda hudun suna nuna rashin halacci da rashin dacewa a yi fitsari a tsaye a halin kuma ga shi shi hadisin da muke tattaunawa yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi fitsari a tsaye abu na farko da muke jan hankalinka shine ka fahimta magana da na faɗa maka cewa hadisin da muke tattaunawa a kai shine hadisin Hudayfa hadisi ne wanda yake ɗauke da mafi girman daraja ta hadisi ita ce Bukhari da Muslim suka rawaito shi dangane da waɗannan hadisai ka sai malam ya ce da anha bima yali amma hadisi Aisha ta fa innahu mustanadun ila ila ilmiha fa yuhmalu ala ma waqa'a minhu fil buyut وما في غير البيوت فقد لا تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة حديث عائشة وتجي كاوان بدية كي أما جينا فقالي أتوكر قبس كتاش أما جبا فقالي كي أتوكر نفرق دي تكون حديث هو صحيح نبي يتحيى تزاع دي أتسير تعرض الشيء وانسا حديث صحيح دي كنت تشاء النبي نعم فقالي أتوكر ما لو تزاع أتوكر من لي أكن عائشة تفضع بالبتصمين addini matuƙar wani a cikin gida a cikin yake fitsari amma yayin da ya fita waje to yakan yi saɓanin abin da ta sani shi yasa ita ta babu labarin abin da ta sani a cikin gida wannan sahabi kuma ya babu labarin abin da ya gani a waje don haka babu kawo ina fata an gane to amma bari dan tattauna mana wata mas'ala wadda ta yi reshe daga wannan ita ce ko sai wannan ya zama dalilin kenan akan da za a yi hujja da shi hadisin babin akan ainihin wato za a iya yin kudari wato a cikin gida ba tun daga shi Aisha tana nuna cewa annabi ba ya yi aka fassara da cewa ma'ana a cikin gida kenan ko da babu lazimi akan haka ma'ana hadisin babin za ka iya ɗaukar shi za ka aiki da shi a cikin gida za ka iya aiki da shi a waje da gargadon yadda bukata da yanayi ya kama ma'ana ko a cikin gida ne fitsari na kama a tsaye ko a waje ne babu laifi domin hadisin babin ba ya kayyade da cewa lallai ilalla ne haka kuma har wa yau hadisin aisha shi ma kuma baya kaidi da gida baya nufin cewa dole lallai ilalla in a waje ne kuma sai dai a fitsari a tsaye zuwa ba iya tsaye da gargadon yadda yanayi ya hukunta kun je hanya mafi inganci da malamai suka je wajen sarrafa waɗannan hadisai guda biyu وأما حديث بريدة شكوى حديث بريدة فإنه كما قال الترمذي غير محفوظ حديث بريدة شين حديث التي تشوى أبو هيا غداء إكو ما دبتكين رشن متنشي دبتكين في أن دبتكين آلي أتوي ما لو يتشي مجمع دبتكين ديدي يتشي مجمع الترمذي يفضي أكن حديث تشوى أصل حديث باما ديدي أكبر يتوشي ويقول ما لم يدير san ba shi daga cikin hadisan da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane bari koma ba in amsa wata magana wadda ta iya yiwa idan wanda bai zurfi a cikin ilimin hadisi da ya rubu yaji an ce to ai mazajen da suke cikin isnadul bazar mazajen da fadi sai dauka cewa to ai da an faɗa haka kuma hadisi ya zama hadisi ko da malaman hadisi sun san babu lazimi tsakanin wannan maganar da inganci domin mazajen bukhari amma ba a ruwaito su da sharaɗin bukhari ba da tsarin bukhari saboda haka ana iya samun mazajen bukhari sun je a cikin wani littafi kamar abu dauda ko hakim ko nasa'i ko tirmidhi amma ba su zo da irin tsarin da bukhari ke riwaya hadisi a cikin littafin shi ba don haka ba za a iya inganta shi ma a ce ya inganta a bisa sharaɗin bukhari wannan maganar ku karanta ta a cikin muqaddima ta ainihin wato tamamul minna sitta aliki ala fikr sunnah don haka abin da magana take hukuntawa shi ne hadisin buraida da ke cewa na daga cikin rashin mutunci fitsari a tsaye wani hadisin bai tabbata ba wa amma hadisi umar fa fi sanadihi abdul karim ibn abdul mubarak shi ko hadisin umar da yake cewa annabi ya gan shi yana fitsari a tsaye yake mai daga yau karya kuma da cikin isnadin shi akwai mai suna abdul karim dan abdul mubarak wa huwa da'ifun mutum ne mai rauni والصحيح ما روى ما روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ان لم تكثر ما بنى بعد فامي game da fitsari a tsaye daga Umar ita ce yadda ainihin jikan sayyidina Umar din ya rawaito cewa ko kuma ainihin wato Nafi'u ya rawaito daga Abdullah dan Umar daga ainihin Umar din cewa ma bil qa'iman laysa aslamtu musulunta ban sake fitsari a tsaye ba to wannan maganar mauƙufiya ce akan umar wato umar ne ya faɗe ta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam وأما حديث جابر شكو حديث جابر فا شنو أين حديث القنشي عندك من تابع كو شنو اللي يتشى من ظن الله يا هنا أين هم متين وتطاري أتري ما لم يتشى وفي سند هو عدي بن الفضل أتكي إسناد سأكو عدي بن الفضل وهو متروك متين وعندما علمان حديثي سنو أتريش jama'a kun ji don haka hadisan kun ji wanda ya inganta ta ji ma'anar shi sauran kuma da sun inganta za a iya cewa sai hujja ne amma ko ba su inganta ba kuma ko da sun inganta dole ne a samar musu mafita saboda wancan ma ya inganta na fata an gane ƙarshe ma da yake cewa wa qad bayyana shaykh al-albani wa illatahu fi irwa' al-ghalib fa ajaba al-allama muhammad nasiruddin al-albani ya bayyana illar da ke tattare da hadisin nan na ainihin jabir a cikin littafin irwa'ul galil kuma ya yi bayanai gamsassu faraji abu ya ce ka koma ka karanta wannan magana a cikin littafin irwa'ul galil a mujalladi na farko shafi na ainihin casa'in da shida zuwa casa'in da tara tattafi da yake in ka karanta lallai za ka fa'idantu wa biljirna malam yake a taƙaice dai fakad qala al-hafiz rahimahullah al-hafiz ibn hajar Allah madaukakin sarki ya shi ya faɗi a fatihul bari مجلد نبا شافي نظري أكد تسعين بديار يتي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن البول قائلا شيء ba abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin fitsari a tsaye babu wani abu wanda ya tabbata dangane da haka a ƙarƙashin haka yin fitsari a tsaye mutlaƙan ya halatta sai kamar yadda malamai suka ce ka yi taka tsantsan da nau'in wurin da za ka yi yadda ita tartsatsi ba zai iya dawowa gare ka ba na ɗaya kenan amma na biyu ya kamata kuma ka sani na daga cikin muhimmancin karatun ilimin usulul fiqh shine ka san yadda za ka sarrafar da nasoshin da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewar annabi ya yi fitsari a tsaye ba kuma sunna ba ne to cewar kuma ba sunna ba ne ba kuma na nufin bid'a ne wani ke nufi shi halal ne ya halatta kawai ya dillu alal ibaha yana nuna halacci ne kadai ina fata an gane sun kawo dalilai daga cikin dalilan da mai larabawa suke yin fitsari a tsaye duk waɗannan ba abubuwa ne da ya kamata a yayyaye su ba saboda kasantuwar a nan ana duban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama a matsayin wanda yake fassara shari'ar Allah ba wanda yake fassara al'adun larabawa ba Allah madaukakin sarki ya taimaka daga cikin mas'aloli da malam ya tattauna a ƙarƙashin wannan hadisi yace المسألة السابعة فيما بقي من الأحكام المستفادة من الحديث منها جواز البول بالقرب من الدار أن حديث يا من وهلت أو تسألي أقصد الجدا فأيوا كتير هكا وانا نظر إيه أقودا بسكي تيوا سبب ظرم تسألي بهلت أعيش أجتين جدا با فأيوا كتير من تسألي بأمدي أجتين ومن جيجي ناس بألامة أجتين أنجيانين إلا استطار جيجي ya halatta wa minha anna fihi dalilan ala anna mudafa'at al-bayl wa musabaratuhu makruha lima fihi min ad-darar wannan hadisi yana nuna mana cewa rike fitsari da bayriya yana damunka to an karhanta shi a cikin addinin musulunci da zarar ya matsofa ka je kai domin bayan ainihin an karhanta a shar'ance yana kuma ainihin cutar da gaɓoɓinka ومنها جواب طلب الباء من صاحبه الماء للوضوء wannan ya halatta mutum yana halin fitsari da ke ainihin wato abincin ko almajirin shi sabo mana ruwa wannan yana daga cikin sassauci da aka yi wannan ha khidmatul masdul lil fadil zakara hadhihi al fawaid fil umda malam yace na daga cikin ainihin wato wannan fa'ida da za mu samu a wannan hadisi shine ya halatta wanda yake kasa yayi wani sama da shi wata hidima tun da gashi ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wannan almajiri na shi yayi mishi hidima ومنها جواز المسح في الخبر قاله في الفتح فما ان حديث انا نور من اشي كو اذن غدا بان اهالي تفيا انا ايه شافا اكن غبتي ما فاتا ان غان ومنها دفع اشد المفسدتين باخفهما والاتيان باعظم المصلحتين اذا لم يتمكنا معا وبيان بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته بما يترتب على تأخيره من الضرر قال إن matsaloli biyu suka haɗu ya zama ba makawa dole sai an aikata ɗaya to sai a dubi da ce ce tafi sauƙi a aikata yace ka ga anan matsaloli ne guda biyu suka haɗu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba ainihin wato ziyarar sahabban shi marasa lafiya ya je duba su wato a irin wannan halin mu ya tafi sai larurar fitsari ta kama shi sai ce to inda za ka fahimci wannan shi ne daɗewa yana wannan kai da komowa ita ta jaga fitsari ya kama shi madadin ya ce to bari sai ya nemi inda zai nisanci jama'a sai ya a cikin anguwa ma'ana a salatar kamar yadda muka karanta a baya ka nisanci mutane shi ne abin da yake daidai to amma kuma nan in ka ce za ka nisanci mutane mai yiwa kafin ka kai inda kake hari fitsarin zai cutar da kai ko kuma ya fara zuba to kaga matsaloli biyu sun haɗu wacce ce ta fi sauƙi ita ce matsalar ka yi a idon jama'a ya fi sauƙi fiye da ka ce za ka nisanci jama'a kuma ka cutu ko kuma ma fitsarin ya fara gujewa kafin wannan lokaci ina fata an gano Allah madaukakin sarki ya ce maka to bayan wannan sai al-Imam Nasa'i yace al-qawl inda dukhul al-sala babin da ke bayani akan addu'ar da ake a lokacin da za a yi tsuguno a nan na fassara mana kai tsaye cewa inda za a yi tsuguno ko za a shiga ban ɗaki ne ko kuwa tsuguno ne ya kama ka a wani wuri ita asalin addu'a da zikiri da ake ba sai za a shiga ban ɗaki ba duk inda tsuguno ya kama ka ko tafiya kake a motar ka sai ka tsaye da motar ya zama ita motar ce za ta dan kare maka jama'a inda ba ka tsuguna to sai ka yi wannan addu'a da zamu ji قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن شهيد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الإمام النسائي رويت أن حديثي ده جمال منش إسحاق بن إبراهيم الحنبلي وفي إسحاق الراوية أمين وكما أبوك الإمام أحمد بن حنبل بالضبط من تكين ومتين الكركي المروزي shi ko yake ya karɓi wannan hadisi daga malamin shi mai suna Isma'il ɗan Ibrahim ɗan Muqsim al-Asdi da Quraishi ne asalin shi amma dai ainihin wala'i ne Quraishancin nashi ana malaman hadisi za ka ji an ce mutum bakano sai kuma ka je ka same shi bawarabe ne to sai ka ce wa aka bakano kuma bawarabe to a wurin malaman hadisi kar ka mamaki haka shi yasa ka ji da Imam Bukhari da Balarabe bane amma kuma yana ce mishi al-Ju'fi Ja'fawa kuma Larabawa ne shine in ka musulunta a hannun mutum to ya halatta ka rinka danganta kanka zuwa ga kabilar shi na biyu idan kai da bawan shi ne ya ɗanta ka to ya halatta ka rinka danganta kanka zuwa ga kabilar shi na uku idan kuna da wata yarjejeniya ta taimaka wa juna ma'ana aminci kai abokin arzikin shi ne duk abin da ya same ka ya same shi duk abin da ya same shi ya same ka ya nan ma za ka iya danganta ainihin kanka zuwa ga kabila shi sai fa za ku ji da yawanci malaman hadisi sai ka ji wani ba balarabe ba ne amma sai ka ji ana ce mishi alƙurashi sai ka ji ainihin ana ce mishi bakurashi ina fata an gani sannan shi ko yace ya karbo daga ainihin wato al-Imam Abdul Aziz ibn Suhaib ina fata an gano wannan shahararren almajirin Anas ne dan Malik Allah madaukakin sarki ya gafarta musu shi ko ya karbo shi ne daga malamin shi Anas dan Malik Anas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza dakhala al-khala wanda Allah ya kasance idan zai shiga ban daki haka ake fassara makamantar waɗannan wurare idza dakhala idan zai shiga ai idza arada an yadkhula kamar yadda yazo a wurare da yawa a cikin alqur'ani idza qara'ta alqur'ana idan za ka karanta qur'ani sai kai ta'awudi an gani ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ya ku mu'minai idan za ku tashi sallah to sai ku yi alwala ba wai kun kun tashi ba a kafin ku tashi sallah in kun ku tashi sallah haka anan idan ne nufin shiga ban daki sai ya ce Allahumma qala sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga shaytanu maza da shaytanu mata to wannan ainihin addu'a kun kamar da aka kayyade ta kafin da shiga haka galibin addu'o'i irin waɗannan kamar addu'ar saduwa da iyali ba wai sai lokacin da ka fara saduwa da iyali ne za ka yi addu'a ba a'a daga lokacin da kai azama kai nufi sai ka ce bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana ta iya ya tsakanin addu'ar na da saduwa a samu mintuna amma daga lokacin da iradar ya zo lokacin da nufin saduwar ya zo to haka nan lokacin da ka tunkari ban ɗakin kafin ka isa ban ɗakin ba wai kuma za ka tsaya ba ne ka ainihin yin addu'ar a'a kana tafiya kana ainihin yin addu'ar kana kammala addu'ar shi ke nan sai ka sa ƙafa ka tafi sai ka shiga kamar yadda ka bi fassarar ta ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga shaytano maza da shaytano mata wannan hadisin na daga cikin hadisan da suka ciyar fassara a ƙasar Hausa saboda akwai wasu hadisai a ƙasar Hausa an rinka ba su wahala wajen fassarawa wannan yana ɗaya daga ciki sai a rinka cewa ya Allah ka tsare ni min al-hudusi daga kazanta wal khaba'isi da kazantoci fassarar ba kan gado haka alhudus kawai abin da ake nufi shedanin aljanu maza alhaba'i shedanin aljanu mata na fata an gano duk wannan ya samu ne ne a shekarun baya kasar hausa sakamakon rashin koyon ilmomin hadisi daga waɗanda su ne malaman hadisi in ka koya a wurin su za su gaya maka daga cikin hanyoyin da ake bi in ka karanta kalma da ka fahimce ta ba sai ce ba inda za ka duba in baka gano ba koma can in baka gano ba yi can har sai Allah ya waffaka ka shi yasa malaman da suka tashi daga cikin malaman hadisi cikin karancin malamai na sunna wannan na daga cikin hanyar da ta taimake su suka gini suka ainihin yi revolution daga kansu sai kuma sai su karantar da ɗalibai kamar nan da nan wannan malamai irin su ibn al-mulaqqin da sauransu ibn al-mulaqqin yana daga cikin malaman da ya taso a zamanin shi akwai karancin malaman hadisi to amma ɗan kaɗan ɗin da ya karatu a wurinsu da yake sun koyar da shi abin da ya dace wanda daga ciki sai a ce in ka karanta hadisi baka sami fassarar kalma ba ai baka san fassarar kalma ba sai a ce ga irin littattafan da ake dubawa su ne akwai kamusoshi na musamman dictionaries professional dictionaries ko technical dictionaries ma'ana dictionary ne kawamis ne na ainihin irin waɗannan kalmomin sai a ce kuma hanya ta biyu ko ma ka duba littattafan sharhi to ibn al-mulaqqin sai ya lazimci wannan hanyar da ita malami ne wanda Allahu akbar tun yana karamin mahaifin shi ya mutu mahaifin shi babban malami ne to sai uwar ta ta hoppa sanya za ta sai ya gaji uba sai zama babban kalubale ne a kanta saboda haka gargadar abin da ya sauƙaƙa na malaman sai ta haɗa su da shi da suka karantar da shi shi kuma sai zama mai ƙwazo ne to da ya samu ya giri ya zama babban malami abu na farko tukuna sai ya samar da hamshakiyar makaranta a masar abu na biyu ya fara wa makarantar littattafan da duk ƙasar masar a wannan lokaci yau shekara ɗari bakwai kenan babu makarantar da take da littattafai irinsa har azhar ku kiyaye har azhar abu na uku sai ya zage wajen karantar da waɗannan ɗalibai su ne su ibn hajar to su kuma sai aka samu shi kenan daga kansu sai suka yaɗu da yawa a nan ko kusa malaman da muka sun suke da shigen irin wannan tarihin akwai malam sabbin hassan khan akwai al'imamu shaukani sun yi kusan zamani ɗaya amma ba su taɓa ganin juna ba ikon allah wannan yana ƙasar yaman wannan yana ƙasar indiya sun taso cikin ƙarancin malamai na sunna wannan ya taso cikin malamai ne na bid'a waɗanda tsibbi da tsafe-tsafe da tsirbace-tsirbace shi ne ya damu su sai kuma waɗanda suke da'awar ilimi su kuma takalidanci da mazhabin hanafiya su ne mutanen ƙasar indiya a tsakanin su malam siddiq hassan khan ya taso mai littafin arrabatun nabiya sharhin birnin bahiya shaukani kuma ga malaman amma mafi yawancin su ɗan bid'a ne daga cikin ɗan shi'a ne bai hadisan ma faɗa suke da su to in kaɗan daga malaman sunna da ya karatu sai ya dage shi ya sa wannan dagewar sai Allah maɗaukacin sarki ya taimake shi a kanta sai ya zama babban malami to sai tara ɗalibai sai ya karantar da su to daga nan ne kuma shi kenan sai abin da yaɗu haka shi ma Siddiq Hassan Khan ne daga baya bayan nan kuma sai malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi kuma ya taso cikin mutane ne waɗanda suna da tsabar ilimi amma fiqhin hanafiya su ne a gabansu sai lughal arabiyya ya zage kaɗan daga malaman da ya karatu a wurinsu sai ya zage da bincike shi kuma sai ya zage ya gina ɗalibai waɗanda zakakuran ɗalibai ne su kuma sai suka rayu da sai suka zama manyan malaman duniya akwai yaro wanda daga ƙarshe-ƙarshe safar dinar razi yaro ne har yanzu shekarar shi talatin da biyu yanzu yake shekara talatin da biyu amma profesa ne sarki ya tabbata ga Allah Muhammad Musa Masar nan Sudan Albani ya turo shi ya zo ya hadda Alƙur'ani ya yi diploma ya yi digiri na farko daga nan har yau aka wayi da yau profesa ne a cikin ilimin kira'a a duk shekara shi kuma yana graduating ɗin gogaggun ɗalibai waɗanda sun ƙware game da ilimin alƙur'ani da tafsiri a duk shekara yana fitar da ɗari biyar shi kuma to haka ake yi waɗannan labaran da nake baku ma kana hadisan yuftara ba wai labaran banza da yasi ba ne kai aka kirkire su a'a gaskiyar lamari ne sun faru kuma wannan na daga cikin ƙalubalen da yake kan mu a ƙasar nan babu shakka muna da ƙarancin malamai na hadisi muna da ƙarancin malamai waɗanda suke da ilimi na tantancewa wajibin da yake a kan mu shine ɗan kaɗan ɗin da muka samu mu ƙara da ƙwazo da ƙoƙarin mu sai ya zama mu in muka sami mu kuma sai mu je mu zage muna karantar da yan baya shi kenan an samar da gyara kenan a cikin al'amari amma in ya zama ana fama da karanci kuma an zama tsagara gwamtaka to shi kenan mutuwa ta sami mutane kenan da lalacewa Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai da haka jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi na daga cikin irin waɗannan hadisan hadisin ainihin Abu Hurairah wanda ya zo cikin sahih Muslim da Muslim al-Imam Ahmad فالنبي صلى الله عليه وسلم قلت إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء إذا ممكن يا رسول بنيت أيكم شماء الخير كب سلطة سيدي بدائك yake wala da salihin ya da ila ba na da in yana maka addu'a ko kana lahira wannan addu'a tana kaiwa tana aiki da ni sannan sai yake ai ilmin yin tafa'id ko ilimin da ake amfanuwa da shi wanda ya rubuta ko ya karantar ko ya yada ko kuma au sadaqatul jariyatin ko wata sadaqa wadda take mai gudana to wannan hadisin shi ma na ɗaya daga cikin hadisan da suka cewa a ƙasar Hausa maka tashi fassarawa sai a fassara shi da sadaqatul jariyatin sadakar budurwa shi ke nan sai mutum ya wanke ɗashi sai ya je ya ɗaura aure da Muhammadu da safe saboda wata ƙaryar kuma da ya aka sake a ƙasar Hausa cewa duk namiji ya sunan shi Muhammadu ya ga daura aure da Muhammadu shikenan ba unidentified Muhammad ne fa Muhammad din ba wani ba a Muhammadu dai kai to shikenan sai a tafi kuma sai a kai su gidan Ahmad in Ahmad ya karba ma dalla in bai karba ba a fita a tafi gidan har dai wanda ya gaba ma ya karba karshen ta Musa ne zai karba ko wani wanda sunan bai da alaka da na Muhammad da mutum cewa an ce mishi akwai falalar sadakar budurwa to matukar ana so a fita da irin daga irin wannan gurguwar fassara da ake wa ayoyin alqur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne sai an koye su a bisa ka'idojin da malamai suka rattaba su ina fata an gano yanzu kai kana iya ganin za a iya koyon aikin likitanci ta hanyar apprenticeship haka misali kawai ka ka rinka bin wani likita daga haka bayan shekara biyu kai ma ka je ka buɗe asibiti kana operation kana da abin da yake yi to akwai hanya da ake bi ake koyon likitanci ko to sai ka duka ba wata shortcut ka daure ka bi to amma duk lokacin da aka ƙi bin wannan hanya to in Allah ya so ka za a sake samun wani likita da safa ya waka a madingara da ganin kirji sai je fauka kaga shi kenan a biya na sakiya kenan an tashi daga likitanci Allah ya kyauta na biyu irin wannan rashin koyon ilimi a bisa yadda ya dace ya haifar da wata babban musiba a ƙasar har ayoyin alkur'ani a yanka da irin wannan gurbiyar fassara sai ga an ce wa ma qadarin laha haqqan qadari ai abin da Allah ya kaddara to kaddara Allah gaskiya ce to ita ayar ma ba a ja ta daidai ba kuma fassara kuma ta yi yamma ma'ana wa ma qadarin laha haqqa qadari Allah yana cewa yahudawa ba su girmama Allah ba yadda cancanta a girmama shi in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in lokacin da suka bakar magana suka sharɗe ta suka ce ai tun da Allah yake bai taɓa saukarwa da wani mutum wani abu ba ta ji yadda ayar take amma sai a fassara ta a matsayin kaddara wa ma qadarullah abinda Allah ya kaddara haqqan qadari to kaddara Allah gaskiya ce bahaushe kenan Allahu akbar wajibi ne jama'a tashi ai karatu domin wani abin alheri kasan nan tamu tun fiye da shekara fiye da ɗari biyar malamai suke ratsa ta suna karantarwa malam muhammad najuli ya zo kasar da wake ya ta ya karantar da ita wa ma adraka man muhammad najuli ka je ka binciki tarihi ya nuna malam najuli babban malami ne wanda ya kware game da tauhidi hadisi fiqh tafsiri imam suyuti ya shigo kasar nan ya kewaya ta ya zo ya wuce ta cikin garin nan namu na zaria ya je katsina ya zauna ya je kano ya zauna ya je sakkwato ya zauna al-imam suyuti ina fata an gane manya-manyan malamai sun zo sun karantar da addinin musulunci a kasar sannan ga babban malamin hadisi da tauhidi ainihin malamin su shehu dan sojo yau shekara ɗari biyu da ta wuce malam jibril ibn umar da yake cewa in kila fiye da ismi zanni ma kila fa mawjatun ana min amwaji jibrilla abdullahi kuma ke cewa ya jibril bi jabril ilahi bi zilana shi nan babban malami ne ga kabarin shi nan yanzu ka je agabar shi ma sun mai da shi dubbari duk waɗannan malamai sun zo sai ratsa kasan nan sun karantar wajibi ne ya zama an ci gaba da raya ilmomi jama da waɗannan ne muka rigirgiza abin da galibin ɗan boko makaryata suke rubutawa na tarihi cewa wai ɗan kasuwa ne suka kawo addinin musulunci ƙasar nan wannan ƙarya ce malamai ne suka kawo addinin musulunci amma kuma muna cewa ɗan kasuwa suna da irin tasu gudunmawar wajen taimakawa yaɗuwar abu amma kai irin wannan musulunci da ake a ƙasar nan ka ce ɗan kasuwa ne kasuwancin suka bari duka yaɗa addini a sun zo sun samu ana musulunci amma ɗaliban ilimi daga ƙasar hausa in sai ga mutum zai tafi ƙasar algeria ko zai tafi mauritania ko zai tafi tunisia kairawan kenan garin su ne risala sai su ce da allah alhaji eh ina buƙatar littafi kaza da littafi kaza in ya tafi zai je kawo dabi ne ƙasar hausa sai ya bi sai sai maka littafin sai ta da shi ko kuma da allah ga wasu tambayoyi da na rubuta da allah in ta je babban masallacin kairawa ka kai wa limamin masallacin in ya rubuta amsa sai ka tayi min da ita to wannan duk mun yarda cewa yan kasuwa sun yi haka amma a ce yan kasuwa ne suka je suka musulantar da kakannin mu a an mutanen manyan malamai ne masu ilimi da addini da komi da komi na fata an gano ba aini bane an ce yan kasuwa ne amma gyara ne muke wa tarihi to ya kamata a faɗi abu ne yadda yake na fata an gano kamar da aka ga kai shirme aka ce wai asalin hausawa daga baya jiddan biyan yana daga cikin shirme a cikin tarihi jama'ar musulmi wannan hadisi kamar da ainihin wato muka tabbatar cewa hadisi ne wanda shi ma ya taka matsayi mafi ɗaukaka na inganci shi ne buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi sannan daga cikin malamai da suka rawaito hadisin ga shi dai kaji al'imamin nasa'i ya fitar da shi to haka ne ibn maja shi ma ya fitar da wannan hadisi da al'imamin abu dauda dukkanin su sun fitar da wannan hadisi imamu at-tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi ina fata an gane wannan ita ce mas'ala ta farko da ta biyu daga cikin mas'alolin mun tattauna mas'ala ta biyu da ta uku a fakaice su ne ainihin mas'ala dangane da iza da hala muka ce ma'anar ta shine idan ainihin za a shiga ko المسألة الخامسة من الأحكام المستنبطة من حديث الباب أن فيه مشروعية الاستعاذة عند إرادة الدخول في الخلاء wannan hadisi yana nuna shari'ar musulunci ce ta yi umarni da a nemi tsari a lokacin da za a shiga ban ɗaki wa qad ajma'a ahlul ilmi ala ala istihbabiha wa sawa'un fi dhalika al-bunyan was sahara malamai sun haɗu akan cewa mustahabbi ne duk inda tsuguno ya kama ka ko a ban ɗaki ne ko a fili ne ko a bakin kwatami ko a ina ne an fahimta kai wannan ainihin ta'awuzi din لأن الشياطين تحضر تلك الأمكنة فبدا الشيطان سنا زوا ودنا هوري وهي مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى فبدا ودنا وراري ne wadanda ba a zikirin Allah ba a karatun alqur'ani ba a salati ba a hailala ba a wuraren tsugulo irin wadannan ina fata an gane dan haka fa yuqaddamu laha al-isti'aza sai a fara gabatar da neman tsayi tahassunan minhum dan neman samun tsayi ina fata an gane daga su shedanu din لأن لهم تسلط على على ابن آدم saboda shaytanu suna da ikon hawa dan adam su shige shi an fahimta lam yakun fi ghairiha ikon da wasu halittu ba su da shi akan ainihin wato dan adam ka duba hatta mala'iku ba su da irin wannan ikon aljannu ne Allah madaukakin sarki ya ba su ikon su shiga dan adam su zubar da ciki su kifar da shi su sa kumburin kafa su sa mishi goya su sa kaza su sa kaza amma kar ka manta ji kalmar da muka ce Allah ya ba su iko yawa Allah ne ya ba su iko ba su suka ba kansu ba dan ka abin ya maka nauyi ka ce to mala'iku a ai sai in Allah ya ba da iko na fata an gane yawa sai yake cewa a لبعد الحفظ عنه sannan kuma hakan tana faruwa ne saboda ainihin wato nisantar da masu tsaro sukan yi daga gare shi saboda lokacin da ka tafi za ka tafi ainihin wato wurin tsugulo to waɗannan mala'iku da ke gadin ka su kuma sai su ja baya to a lokacin da suka ja baya kaga baka da ainihin wasu guards baka da masu tsaro to sai kai wannan ta'awuzi sai Allah ya kawo tsari kai tsaye wasahara tasiru ma'awa lahum bi khuruj al-kharij فلو نسي التعوذ فدخل فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذ وأجابه جماعة منهم ابن عمر أفاده العين كنت مسألة بابا ما لن يتيتو كامنت سيدة كفارة كاشي كو بسألي سنن سيكتنا بكي أبو أبا ما لم يتم تكين صحبي سيني صعباني ابن عمر ينا تيوا abin da yake daidai shine kana tsugunan kana fitsari sai ka ainihin yi ta'awudu sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Ibn Abbas ko yace a'a tunda an hana zikiri a wuri irin wannan na kazanta to kada kai قال الجامع مالم محمد علي آدم يتي والراجح عندي القول الأول لما تقد لما قدمنا من كراهة الذكر في محل النجاسات shi malamin da muke karanta wannan littafi na shi malam Muhammad Ali Adam yace ni ina ganin maganar farko ita ce tafi dacewa maganar Abdullahi dan Abbas cewa in har ka riga ka shagaltu baka yi ba har ka tsuguna to kawai sai dai ka haƙura saboda an gabatar da bayanai akan cewa duk inda yake wurin kasanta ne ba ambatan sunan Allah a wuri wallahu alam abin da ni nake fahimta asalin wannan matsala kamar sun reshen teta ne sun mai da ita reshe ne na wata matsala ita ce ta cin abinci cin abinci idan ka zo za ka ci abinci ana so ka faɗi bismillah idan ka manta a tsakiyar cin abincin ka tuna sai ka ce bismillah fi awwalihi wa fi akhirihi ko bismillah awwalahu wa akhirahu duk ya tabbata to in aka kiyasin cin abinci da wannan to akwai kuskure a wajen kiyasin kun san kuskuren kiyasin turin cin abinci ai ba najasa wannan ku akwai najasa na haka fa huwa qiyasun ma al-fariq ba su da ba ina fata an gane Allah ya kiyaye na'am ba zai zama kiyasi da mutumin da zai yi alwala a bayi wajen wanka ba misali mai bismillah a cikin zuciyar shi to ai kaga anan alwala ce ta kama mutum a wurin wanka aka ce zai iya yin bismillah amma a zuci ina fata an gane to a yi kiyasin wannan a wannan wurin ai kaga can ba mantuwa ba ce can ibtida'an ne alwalar ce ka zo za ka yi ta amma saboda wurin da kake ciki sai aka ce sai kai ta asirrance to amma wannan fa ka riga ya kamata dai ka yi kafin sai ka manta ina fata an gane shi ne zai fi dacewa insha Allah Allah ya taimaka to daga cikin lafizan wannan ainihin wato zikiri za ku haɗu da wasu lafizza waɗanda akwai basmala a ainihin wato farkon su gaskiyar lamari malaman hadisi sun tabbatar da cewa basmala din nan bata inganta ba ma'ana akwai riwaya da zaka ga an ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ko to gaskiyar lamari bata tabbata ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sa'an nan na'am asalin wani hadisi ne wanda shi kuma ya zo ne don ya bayyana hadisi ne sahihi wannan da turmizi da ibnu majah suka rawaito cewa katangar da ke tsakanin al'aurar dan adam da ainihin wato shaidanun aljanu su ne faɗin bismillah amma wannan ba hakika ne hadisin ba ya zo ne don ya bayyana yin ta a wurin shiga ban ɗaki ba ya zo ne don ya bayyana kamar wajen cire sutura ko canza sutura haka ka zo zaka cire suturar ka to tsoron kada wani shaidanin aljanu yana nan a ɗakin ya yi maka wani lahani lahani mafi karanci da shaidani zai maka shine na kambin baka su ma suna da kambin baka na daga cikin kambin bakan shaidanu da ke bayyana a jikin dan adam shine abin da bahaushe ke kira tawabar Allah kaga wani baki haka wannan na faɗi da kalmar Hausa ne ga ku yi hakuri waɗanda ba Hausa bane ya ba ku gane da muke cewa ba kaka ce an zagi Allah an ce Allah na da tawada in ka girma a ƙasa Hausa akwai wasu abubuwa eh na yaran haka ne wato in yaro ya ga abu jikin shi haka baki sai a ce tawada Allah ina fata an gane to asalin wannan kambin baka ne kambin ido ne na shaidanu sannan sai abin da ake kira saf'a wanda ba wuce kuma yake kira tusar jaki sai ka ga wani kurji baki haka ya fito wa mutum haka sai ba wuce ce tusar jaki aiki yasa ko ka koyi hausa ko ina sai ka zo ka zauna cikin hausawa abin da bari baje zai kenan wajen shekara talatin da ta wuce ya iya hausar ya samu digiri a london amma sai ya taho cedi a kano ya zo ya zauna cikin hausawa gari na wayewa sai ya ɗauki kwano ya je ya shiga cikin yara 'ya'yan hausa ya bi layin koko yana ture su suna ture shi cin gafara nan kato da kai da gajeren wando saboda zai shiga shi ne ta bature da gangan yake don dai a samu wani clash a samu conflict tsakanin fahimta su tsogale shi ya ji ga hausa na'am
yayin da mutum ya yi addu'a ya yi cikin bai na'am wajen cira kayan shi ba zai yi zikirin cira kayan a nan babu ai tun da kai addu'ar shiga ban ɗakin tun farko ta samar maka da cikakkiyar kariya har zuwa cire kaya ba sai ka sake yin wata addu'a ta musamman ba ina fata an gane to sa'annan wannan hadisi jama'a ya ɗauko wata babban mas'ala wannan mas'alar ita ce wannan ya tabbatar da cewa akwai aljanu a duniyar nan kenan gaskiya ne ba a taɓa samun waɗanda suka yi musun cewa akwai aljanu a duniyar nan ba daga cikin ainihin wato musulmi sai ɗan ƙadiyaniya masu bin ainihin ɗariƙar gulamu ahmad ahmad gulam alƙadiyani ɗan ƙadiyaniya to babu matsala waɗannan dan sun yi inkarin cewa akwai aljanu ne cewa babu domin waɗannan sun yi inkarin manzon Allah ma a matsayin shi cewa cikamakin annabawa suka ce ba shine annabin ƙarshe ba akwai wani annabin da ya bayyana a ƙasar indiya mai suna gulam ahmad ko ahmad gulam waɗannan shi yasa rabitatul alamin islami ta tabbatar da cewa kafirai ne don haka duk wanda yake danganta kanshi zuwa ga wannan ƙungiyar in dai ya bayyana ko aikin hajji ba a barin shi yayi ina fata an gane a sunan da mu sani ba har zuwa yanzu ko- ko har zuwa yanzu suna da masallacin juma'a a nan garin a sabon garin zaria a can yaroba street Eh, akwai kuma wasu masu musu rubuce-rubuce wace ce wace ce aisha mai shanu daga bauchi da sauransu da hausa suna ainihin rubuta kana shiga cikin ainihin bookshop na ab ban san yanzu ba tun dai da can muke siyo littattafansu a cikin bookshop na ab allah ya kyauta to wannan mas'alar kenan mas'ala ta biyu cutarwa da shedanun aljanu suke yi tun musulmi sun hada kan cewa lallai shedanu daga cikin aljanu suna cutarwa to kuma cutar wannan suna yin ta ne da gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya ba su iko ma'ana ba su da wani iko na su cutar da kai sai in Allah madaukakin sarki ya kaddara to kuma cutarwar iri iri ce jama'a daga cikin cutarwar akwai ainihin cutarwar haɗin baki tsakaninsu da 'yan uwanka mutane wannan irin cutarwar ita ake kira tsafi ko asiri ko hanyar bori ko duba ko makamantan haka haɗin kai ne ake samu tsakanin shaiɗanun aljanu da kuma ainihin wato shaiɗanun mutane domin a cutar da 'yan uwa mutane ka bi bashin wannan cikakken bayani a karatun da muke na asuba don ranar juma'a na littafin dan fodiyo insha Allah ta'ala za mu samu gaba wadda za mu yi bayani in ba haka ba ka bi bashi a cikin karatu wanda ba da jima wannan ba ma za mu kai gare shi a cikin kitabul kaba'ir duk za mu tattauna waɗannan abubuwa tare da cewa lokaci ya yi nisa yau shekara goma sha biyar ko sha shida da gabatar da shahararriyar lacca da muka yi a cikin ABU a Congo campus dangane da duniyar shedanu da aljanu wannan lacca na zauna na sake tsara ta da harshen turanci da harshen larabci insha Allahu ta'ala zan sake gabatar da wannan lacca domin wannan ilimi ne wanda al'ummar musulmi suna buƙatar a ci gaba da wayar da kansu musamman a wancan lokacin abubuwan sun zo ne a matsayin baki yanzu ko kowa ya ji a jika don kowa ya samu aljanu ya taba matar shi ko ɗan shi ko ƙanin shi don haka ayoyin da an ja kaɗan ka fahimci sauran amma da sai a ja da yawa baka fahimta ba amma yanzu ba wanda zai ce gidan shi aljanu bai taba wancan kowa ne ko suwa ne ko suwa ne ko aljanu bai sace mishi wani abubuwa ba wanda dama akwai abin haka sai dai ba a fahimta ba ne yanzu da aka fahimta shi ne sai kaga abin kamar yadda Aisha ta bayyana in annabi ya mafarki sai abin ya zo ido da ido kamar wayewar gari akwai abubuwa da dama da suna samun mutane ma'ana mafi yawancin chronic cututtuka da ake fama da su irin ulcer diabetes hawan jini mafi yawancin su daga shedanin aljanu ne mafi yawancin su daga shedanin aljanu ne shi yasa musamman ga ɗaliban da ba ɗaliban darul hadisi ba ku samu kasusuwan littafin at na nabawi da na fara karantarwa muqaddima ce akan ire-iren waɗannan abubuwan da yawanci in ga mutum yana fama da hawan jini ulcer diabetes sikila wane ne duka an yi an yi abu ya zama chronic ya ki zama a ya an an kasa samun magani ku koma ku fara maganin aljanu ku gani wani ana farawa shi kenan sai ga abin ma ya bayyana ashe ma aljanu ne haka da yawancin cututtuka waɗanda ba sa jin magani din nan ayi ayi ayi ayi ayi ciwon ki jin magani ku fara gwadawa wani kana samun magariya ka sa a ruwa ka yayyafa mishi shikenan sai ga abin ya bayyana har cutar AIDS da tuberculosis ya bayyana cewa da yawa shaidanun aljanu suna da ainihin wato aiki mai yawa wajen yaɗa su to kun ga shi waɗannan ilmomi ne da malamai suke ake bukata a abin nan din su shi yasa muka sanya malam mashhur ya buga mana ainihin wani littafi wanda shi da kanshi ya zauna ya rubuta littafin ya tattaro mafi yawancin maganganun ibnu taymiya ne game da ainihin aljanu ibnu taymiya kuma yana daga cikin manyan malaman duniya da Allah ya musu ɗimbin ilimi game da aljanu wannan littafi yana nan sai mun zo wannan lacca kusan kwafi dubu biyu muka siyo shi daga Jordan yana nan ajiye in Allah ya son aka zo lokacin za a fito da shi ana laccar kana kana ji gashi nan kuma ga ga ga abubuwa nan shi yasa za mu gabatar da laccar insha Allah ta'ala amma dai ba a sa mata rana ba tun da yanzu al'abari ɗakin taron mu wannan ya bayyana koyaushe za a iya kiran lacca insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa albarka ya ƙara rike mana da haka jama'a ya tabbata shedanin aljanu na cutarwa na daga cikin cutarwar su fa akwai zubda ciki ga mace zubda ciki ga mace suna zubda cikin mata na daga ciki akwai ainihin raba aure na daga ciki akwai kyamatar da ma'aurata ko kuma ainihin wato canza wa mace yadda hakikanin halittar ta take mace ce lafiyayya ana yin aure shikenan sai halittar ta sai ta tsuke miji ya rasa ina zai sa a zakarin shi yana fita yi tafiya shi kenan sai ta koma daidai ko kuma yanzu zai sadu da ita sai ta bude ta wata kuma yaji tana ɗoyin farji ko kuma wata yaji tana warin jaba ko makamantan haka duk wannan yana daga ciki yana daga cikin musibar su sukan sa gobara a cikin gidaje kasuwanni ko a beban hawa ko makamantan haka satar kuɗi da sauransu duk wannan yana daga cikin ɗabi'u na cutarwar da shaidanu suke cutarwa mafi muni da suke ita ce cutarwar da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a wurare da dama inna shaytana lakum adu fattakhiluhu aduwa shaytan makiyin ku ne kuma ku dauke shi a matsayin maki ita ce cutarwa game da addini sa hana ka bin addinin musulunci ka koma ka kafirce wa Allah ka kangare wa Allah kai wa Allah tawaye daga cikin wannan nau'in cutarwar idan kai kuma ka taurare musu ka kafe sai kayi addini da dama wani lokacin sai su sanya maka kasala in lokacin addinin ya zo ko kuma ka miƙe za ka yi sallah da ka fara karatun qur'ani sai baki ya rike ko kuma ka faɗi ka suma da yawa duk an ga ire-iren waɗannan abubuwa to na daga cikin nau'in wannan cutarwar kuma cutarwar da suke wa mutum lokacin da rai ya zo zai fita aljanu sukan ainihin buge mutum a lokacin da ran shi zai fita don ya karya cika da kalmar shahada duk wannan na daga cikin ainihin makircin su sannan a cikin wannan karatu in kun natsu da kyau kun fahimci cewa ashe shedanu maza da mata ne tun daga shi ya ce min al-khubusi wal khaba'isi an fahimta eh daga shedanu maza da mata shine aka yi wani babban malami al-imam sha'abi tambaya ala gafar ta malam iblis yana da mata kuwa sai ya shiru ya ce to wannan daurin auren ne ban je ba ba da ni aka yi to can sai ya ce tsaya sai ya ce yana da ita sai aka ce to ina ka samu haka sai ce saboda qur'ani yace afatattakhizuna huwa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu za ku dauki iblis da shi da zurriyar shi masoya sai ya ce to ina ake samun zurriya sai da mata yace dan haka yana da mata istinbati kenan المسألة الحادية عشرة مسألة تقوم شادا فيما يقال عند الخروج إذا أكذو كتابا تاكي منين أيديهم أكي فدي منين أكي فدي أبدأر كتابا تاكي abin da ya tabbata a cikin littafin al'imamu abu dauda da tirmizi da imamu ahmad da al'imamun hakim shine annabi ya kasance idan ya fita daga ban ɗaki ka kiyaye anan ba in zai fita ba in ya fita daga ban ɗaki sai ce gufranak Allah ina roƙon gafararka Allah ina roƙon gafararka ka gafarta mini wannan roƙon gafara ko dai a jimillance ne ina roƙon gafara ka daga dukkan zunubai ko kuma ina roƙon gafara ka daga zunuban da na aikata a zamana da ne cikin ban ɗakin nan a dazu al-imam ibn sayyid nas a shi ya faɗi wannan a cikin littafin an-naf'u sharhi sharhi ne na sunan tirmidhi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi akwai wata addu'a wadda ita malamai sun tabbatar da cewa ba su tabbata ba su tabbata ba ita ce alhamdulillahi allazi arhaba anni al-adha wa afani wannan malamai sun tabbatar da ainihin rashin ingancinta alhamdulillahi allazi arhaba anni al-adha wa afani ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to malamai sai suka ce to idan ni da kai da ke da wance da su wance dukkan mu in mun fito daga ban daki za mu ce ghufranaka Allah muna roƙon gafarka saboda mu masu laifi ne to annabi kuma da yake cewa fa shi ba da laifi menene hikimar shi kuma annabi da yake cewa ghufranaka malamai sun kawo fassarori da dama wadda daga ciki suka ce wallahu a'lam dan zaman da ya a cikin ban dakin nan ba tare da yin zikiri ba to wannan dan zaman ne yake roƙon Allah ya gafarta mai saboda a cikin hadisi an ce shi annabi yana ambatan Allah a kowane hali to wannan zama da ya ba tare da zikiri ba sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ne yake roƙon Allah ya gafarta mishi ina fata an gane to sa'annan kuma wasu suka ce ai yana yin wannan istighfarin ne ainihin wato saboda gazawar shi wato dan wannan lokaci da ya zauna cikin ainihin wato rashin godiya ga Allah saboda nan ma yana nuna godiyar shi ga Allah a kowane lokaci to dan zaman nan da ya ba tare da godiyar Allah ba shine ma'anar abu wallahu a'lam wannan na daga cikin addu'o'i da jama'ar musulmi kowa ya koma ya koya wa matar shi ya koya wa dan shi malaman islamiyya a bada muhimmancin haka wato irin waɗannan addu'o'in asali musamman ga malamai ba sai ka ware musu darasi na musamman ba galibin hikimar da ake in aka zo tashi aji sai a yi amfani da minti biyar sai a mai da abin kamar matsayin addu'a ana zuwa za a tashi har sai zama alama ga yara da zaran mala ya ce Allahumma to sun san saura minti biyu za a tashi kenan Allahumma sai su fara Allahumma inni inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi haka a hankalin suka haddace sai ka ce to wannan addu'a ita ake yi wajen shiga ban daki wato su yara wannan addu'ar a rana ɗaya ma za su haddace ta in Allah ya jarabce ka ne da karantar da manya to sai an yi wata uku kana biya musu wani ka ce sai ce maka Allahumma salli ala Muhammad saboda ya sai da eh amma yara a minti biyu ne minti uku kawai sun iya shi yasa karantar da yara ya fi sauki kuma ya fi alheri amma ana buƙatar ne kai ka sassauto ka zama yaro in ka shiga a matsayinka na babba shine sai kai ta make su saboda za ka shiga ne suna jin tsoron ka ka fi su tudu kana da kasun ba kana da kaza ka ga bulala ka rike sai su firgita to amma an ka shiga kowa ya zama abokin ka cikin minti biyu sai ka jefa masa sai su haddace ina fata an gane na malam kace ne magana bayar a sauki na mala'iku ba sa iya shiga masu jikin mutane na shi ne suna karatun bayan sun gani ilimin ya tsarika eh
wajen hadisin wancan sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa halittar mutum ana yana gawa a kwana arba'in a ai ba shiga bace irin shiga aljanna cewar mala'iku ba sa shiga jikin mutane sai wani yake cewa to ga hadisin halitta da aka ce mala'ika yana zama a cikin mahaifa yana cewa Allahumma nutfa Allahumma mudgha hadisi ne sahihi Bukhari ya rawaito amma ai wannan shigar ba shiga ce irin shiga ta shedanu ba ina fata an gane su shedanu suna shiga ne don su cutar ko don wani abu makamancin haka wannan ko zai shiga ne ma'ana wani aiki ne Allah ya tura shi ya je yayi ina fata an gane النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة ina so in dan yi wani tambihi jama'a a nuskar da take hannuna ta sunan nasa'i wadda asalin ta ita ce nuskar da suyuti da hayatu sindi suka yi sharhi babu kalmar babi ba shi yasa ba ku ji wani lokacin nake tambayar ku in ce ana ku akwai babu kaza ko galibi za ku ga akwai ana ku ko wasu kuma babu ina fata an gane to nuska ta dai babu babu cewa babun kaza hakan ka duba wannan asalin nuskar ta su hayatu dini sindi wadda tun farko ne magana akan cewa ita ce zan mayar madogara da ikon Allah babu ainihin babu sai dai annahyu an istiqbal al-qibla inda al-haja ma'ana babin amma za ka kaddara babin da ke bayani dangane da an hana fuskantar alƙibla wajen biyan bukata wannan biyan bukata ta shafi kashi ta shafi fitsari ina fata an gane duka ta shafi waɗannan wurare to an hana hatta yin kaki da fasa majina duk an hana ka ka fuskanci alƙibla wajen kaki ka tofar da kaki ko kuma fasa majina ko ainihin makamantan haka Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan tunda na samu damar yin wannan tambihin akwai wasu tambihi guda biyu waɗanda ainihin zan yi insha Allah ta'ala tun a farkon karatun littafin wuri na farko dama a lokacin na yi bayani akan cewa a iyakacin bincike ban ga inda aka bayyana dalilin da yasa ake danganta al'imamin nasa'i zuwa ga as-samadani ba in ba ku manta ba an ce al'alim ko as-samadani nake to ban san me yasa ake danganta shi a haka ba na binciko gaskiya na gano cewa ana danganta shi da haka ne kamar yadda ake danganta malami zuwa ga rabbu a ce al'alim arrabbani malami na Allah to as-samadani bawan as-samad as-samad Allah da ake nufi da bukata to as-samadani ma'ana wanda ake danganta shi zuwa ga Allah mai bukata abin nan wanda ainihin yake ake nufi da bukata sai kuma akwai wata kalma ita kuma ar-ruhla ar-ruhla ita kuma na juya fassarar ta ne na komar da ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa ar-ruhla malamin da ɗalibai suke takanas suna zuwa domin ɗaukar karatu daga nesa da na zo fassara ta a lokacin sai na fassara da ar-ruhla cewa mai wanda ya yawan yawo wajen tattaro ilimi a ar-ruhla wanda ake tahowa takanas daga garuruka a zo a zauna wurin shi waɗannan su ne tambihi da na so in yi mana Allah madaukakin sarki ya taimaka قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها wannan hadisi al-imam an-nasa'i ya rawaito shi daga malamin shi mai suna Muhammad ibn Salama na fata an gane ku kiyaye wannan sunan Salama Salama na fata an gane shi kuma Salama din namiji ne na fata an gane dan abdullahi dan abi fatima al-muradi al-jamali na fata an gane shi ko ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna al-haris bin miskin al-amawi na fata an gane abu umar babban alkali ne a ƙasar masar shi ko yace ya samu wannan hadisi daga abdurrahman dan qasim almajirin imam malik abdurrahman بن قاسم الأتقي أبو عبد الله المصري الفقيه babban malami ne amintacce daga cikin ainihin manya-manyan almajiran imam malik ya tafi wurin imam malik tun yana saurayi baban shi babban attajiri ne alhajin birni ya buɗe mai shago ana ta kasuwanci ana ta trader sai ainihin shi kuma yace zai tafi karatu wurin imam malik aka matsa dai aka yi mashi aure haka an tare da amarya kenan shi kenan sai ya kama hanya ya taho madina ya zo zauna tun yana saurayi har ya manyanta ya gemu da furfura da abubuwa ya girma ya kama shi ashe bayan rabowar shi wannan amarya ta samu ciki da wannan zama da aka yi na kwanaki aka haifi da sai aka sa waɗa ainihin kaza kaza shi kenan aka taho to me biyo baya yaro ya matsa shi ta ina baban shi yake aka ce babanka yana ce yana koyon karatu a madina to ran nan ya matsa kai kullum ku ce baba na ku ku nuna min ina zan bi in tafi can Madina shine ya tafi Madina yana zuwa sai aka ce wa dan kasin kai bako ka fito kai marmaza kuma kai bakon nan kun yi kama ashe dan shi ne gado sai aka gaisa kuma aka rungume juna aka dan yi koke koke dai kamar da al'ada ko shikenan to abdulrahman dan qasim kenan babban malami ne na fiqh ya shahara da fiqh cikin almajiran imam malik ina fata an gane shi ko yace ya samu wannan hadisi daga imam malik imam darul hijra Allah ya gafarta musu imam malik ya samu wannan hadisi daga ishaq dan abdullahi dan abi talha sarki ya tabbata ga Allah hadisin da muka karanta ran nan dogon hadisi na sahabiya ummu sulaimin da mijinta ya rasu ya je ya kashe kanshi saboda kada dai a hana shi shan giya kaza kaza tarihi mai tsawo din mun yi shi daga baya abu talha ya zo ce yana son ta ta ce ba irin ka ake ki ba sai dai dai musulma kai kafiri kaza kaza aure ba zai yi ba duk dai bayanai sun gabata bayan sun haifi ɗaɗan ya rasu suka zo kuma aka sake saduwa aure annabi ya musu addu'ar wannan dare ko muka ji cewa ta haifi da aka sa wa ɗan abdullahi ko to abdullahi shi ya haifi ishaq ishaq din nan kaji gashi malamin imamu maliki kun ga yadda addu'ar manzon Allah take da albarka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ishaq dan abdullahi dan abi talha jikar rumaisa kenan malamin imamu maliki imamu darul hijra na fata an gane shi ko ya samu wannan hadisi ne daga rafi ibn ishaq rafi daga ainihin sahabi abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari shine cikakken sunan shi khalid ibn zaid ibn kulaybin shine dan mara yake cewa haladu farin tsoho da nake gaya muku ina fata an gane lokacin da annabi ya hijira annabi ya shigo cikin madina kowa yana cewa gidana ya manzan Allah gidana ya manzan Allah karshe dai annabi ya sauka gidan khalid ibn zaid to Khalid din shine ka ji dan maraya yana cewa wanda ya sauke shi ne halada farin tsoho eh tarihi ne haka yake zo muna da Hausa Allah ya kyauta ko ya aka yi dan farin tsoho ko za ka wani malamin zaure ne ya faɗa mishi kawai a zai fi abubuwan kai karatun sauro za ka yi ta jin za'ida Allah ya taimaka to ya samu wannan hadisi shi ainihin wato rafi dan ishaq yace annahu sami'a aba ayyuba al-ansari ya ji abu ayyuba al-ansari wa huwa bi misra yaqulu abu ayyuba al-ansari a ƙasar masar ne aka ji shi yana faɗin wannan magana yana cewa wallahi ma adri kaifa asna'u bi hadhihi al-karayis wallahi ban san yadda za a yi da waɗannan ban ɗakuna ba ya isa ne je samu ga ban ɗaki an gina su amma kuma suna fuskanta al-qibla gashi kuma annabi ya ce kar a tsuguna a fuskanci alƙibla shi ne ce wallahi ban san yadda za a yi da su ba ko kun fahimta jama'a wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a halin manzon Allah ya ce idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it aw al-bawl idan ɗayan ku ya tafi kashi ko fitsari a yi hakuri na fasara kai tsaye ne dan bahaushe gane abin da ake cewa saboda an ce ba haya wani kuma an yi dawa da shi nan ce kara kara ma hausa ce eh to amma wani bai san menene kara ba wani nan ce kara kuma mahauci ne musamman ma sai dauka wurin da ake daura shanu kaga kaga duk kalmomi ne to dan haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahu alam idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it aw al-bawl idan dayan ku ya tafi kashi ko fitsari fala yastaqbilu al-qibla kar ya fuskanci alkibla wala yastabdirha kar kuma ya juya mata baya kar ya fuskanci alkibla kar ya juya wa ainihin alkibla baya to kaga abin da abu ayyuba yake cewa ga gari na iso ni ne kuka ce babban malami ni ne mai wa'azi to yanzu ya zan yi wacce fatawa zan iya baku ku riga kun gina ban daki na masallatai da gidajen ku su fuskanci alkibla a halin annabi ya ce kar a fuskanta aka ce daga ƙarshe kamar yadda riwayar tirmidhi ta zo ta bayyana ta wannan hadisi sai ya ba su fatawa su rinka shiga wannan banɗaki amma sai su kai kaice a wajen tsugunan ma'ana an ya zama an yi wannan shadda ko wurin tsugunan fitsari yana fuskanta alƙibla to in ka zo tsugunawa sai ka ɗan muskuta haka in sun fito kuma sai jaddada musu su rinka istighfari to istighfari shin wani ne na musamman ko wanda muka gabatar malamai suka ce dai a zahiri wanda aka gabatar din ghufranak an fahimta jama'a kun ga kenan wannan yana nufin kenan ya zama in gidanka irin na zamani ne za a zana maka ya zama lallai ne kafin a fara ginawa idan architect din ya kawo maka wato shine zanen a zauna a dubi waɗannan banɗaki ina za su fuskanta kuma ce alƙibla sai ka ce to a sauya su a dan gyara su yadda za su abin nan ko kun fahimta jama'a saboda dole ne ya zama a cikin al'amarin mu akwai God's intervention Allah yana da ta cewa a ciki ba wai kai shikenan a muna sunna muna sunna amma mun samu kuɗi kuma shikenan sai a manta da sunna lallai ne ya zama yaya Allah ya ce ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a ba a fuskanta alƙibla wajen tsugunan kashi ko fitsari wannan hadisi kamar yadda ainihin ka ji shi hadisi ne ainihin sahihi babu shakka dangane da ainihin ingancin shi sai dai malamai sun tattauna wai me yasa aka ce ka a fuskanci alƙibla din ko a baiwa alƙibla baya wajen kashi ko fitsari wasu suka ce an yi haka ne don girmama ka'aba wasu kuma suka ce an yi haka ne don kar ya zama kana fuskanta haka kuma a yi kacibis wani dalili ya sa wani mai sallah ya ganka sai al'amari ya zama ka ɓata mishi sallah to amma gaskiyar lamari dalilin farko shine ingantaccen dalili an hana fuskanta alƙibla ne a wajen kashi ko fitsari jama'a da face majina da yin kaki ku kiyaye da tofar da kaki an hana ne saboda girmama alƙibla to wanda ya fi muni ma shine wajen kaki saboda wani sahabi ya yi wa sahabbai limanci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana idar da sallah sai ya kaki sai ya tofar daidai da alƙibla sai annabi ya ce kar ku sake ku sake bin shi sallah sai annabi ya ce duk wanda ya kaki daidai da alƙibla ya tofar ranar alkiyama zai zo da wannan kaki kwabal a goshe shi wannan hadisi sahihi ne al-imam ahmad da tirmidhi da ibnu majah su suka ruwaito shi dan haka jama'a a kiyaye wannan ladabin a koya wa 'ya'yan musulmi shine kan gadon namu shine ma'ana sunna ita ce al'adar annabi din sallallahu alaihi wa sallam to in ya zama al'ada ka irin al'ada annabi ce ka gama hadawa Allah madaukakin sarki ya taimaka النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة باب دكي بياني أكن أنهنا جويا والقبلة بايا أو جنبيا بقاتا أتكي وانسان باب من جي أنهنا أفسكنش القبلة كو أو أنن باب كما أنهنا أباتا بايا أم فهمت؟ قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا wannan hadisi al-imam an-nasa'i ya samo shi daga malamin shi mai suna Muhammad dan Mansur dan Sabit al-Khuzai al-Jawaz asalin shi mutumin Makka ne shi ko ya samo wannan hadisi daga Sufyan dan Uyaina Sufyan dan Uyaina daga babban malami al-imam Abu Bakar az-Zuhri Muhammad dan Muslim dan Abba dan Ubaidillah dan Abdullah dan Shihab ina fata an gane shi ko ya samo daga babban tabi'i a ba'u dan yazid a ba'u yake cewa ya samo wannan hadisi ne daga abi ayyub al-ansari anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam qala manzon Allah yake la tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha jama'a kar ku fuskanci al-qibla kuma kar ku baiwa al-qibla baya li gha'itin aw bawlin saboda kashi ko kuma saboda ainihin wato fitsari walakin sharriku sai dai ku fuskanci gabas au garribu ko kuma ku fuskanci yamma wannan hadisi yana magana ne ga mutanen madina saboda su mutanen madina su ita ce kudu suke kallo in suka in ka kalli kudu daga madina to ka kalli inda makka take kenan an fahimta kudu ita ce inda makka take don haka madina tana arewa da makka makka kuma tana kudu da madina to kaga yanzu su da suke kallon kudu suna ainihin yin sallah eh to in ka kalli kudu to ka saba in ka kalli arewa nan ma ka saba don ka baiwa alƙibla baya to kaga yanzu su kenan sai a ce sai dai su kalli gabas ko su kalli yamma to yanzu mu kuma a nan najeriya da nijar da cameroon da makamantan kasashe na sierra leone da sauransu waɗanda muke west africa mu kuma muna kallon gabas ne muna baiwa yamma baya to mu kuma sai a ce sai dai mutum ya kalli kudu ko ya ainihin kalli arewa na fata an gano wannan hadisi na abu ayyuba bukhari da muslim su suka fitar da shi na fata an gani kamar yadda ainihin an samu waɗansu malaman ma sun fitar da shi irin su al'imam tirmidhi da ainihin makamantansu allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum assalam wa na'am ai ko ya fitar da shi babu matsala shi kadai mutuƙar ya inganta ai akan samu hadisai ɗaiɗai ko haka wanda za ga an ce wani shi kaɗai ya ruwaito shi amma almuhimmu ya inganta eh shi kenan shi ne kyakkyawan misali na garibul hadis na alhadis garib kenan ko matuƙar ya zama isnadin haka yake daidai daidai to sai kuma yace al'amru bi istiqbal al-mashriqi aw al-maghrib 'inda al-haja babin da ke bayani akan umarni da fuskantar gabas ko yamma idan biyan bukata ya faru ma'ana in mutum zai tsuguna kashi ko fitsari sai ya fuskanci gabas ko yamma kamar yadda nake ƙara gaya mana gamunan sai a ce ko sai ya fuskanci kudu ko arewa kenan قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا ما- معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن يشرق أو يغرب أو ليغرب na fata an gane wannan hadisi imam nasa'i ya samo shi daga malamin shi mai suna yaqub dan ibrahim ibn kasir ibn aflah al-abdi abu yusuf ad-dawraqi mutumin kasar daga dadani amintaccen mutum ne mutumin kirki قال مالك يعقوب يتي حدثنا غندر yace gundar ya karantar da mu hadisi a cikin wata nuska ta sunan nasa'i za ku ga amba'ana eh to dole ne an samu a wata nuska ne shi asalin gundar sunan shi Muhammad dan Ja'far amma abin da ya faru ɗalibi ne mai naci da shuba ya je garin su malaman hadisi a da suka ziyarci garuruka sai su zauna su karanta bayan lokaci sai su yi gaba to da shuba ya je garin su eh, sai aka sa lokacin karatu ɗalibai eh za a haɗu da malam da hantsi ya yi karatu idan rana ta take a bar malam ya huta mun yi sallah azhar a bar malam ya huta idan ainihin an yi sallar isha sai malam ya zo ya mana karatu in an fita eh, sallar la'asar malam ya zo ya mana karatu in aka yi magariba a bar malam ya huta isha malam ya huta da duk dare ya je ya kwanta ya huta ɗalibai duk kun ji haka eh to shi gundar bai sai shu sai shu in aka tashi aka watsa sai ya tsaya can sai je sai zaman shi a kofar gidan malami masaukin malami malamin yana fitowa sallar eh, azhar haka sai ce ala gafata malam ba ma dai dan hadisi ɗaya ne za a ƙara min haka nan to da farko kafin tun da abin da ba kunta da kunya sai ya ƙara mishi to in malam ya sake fitowa magariba an ce a bar malam sai a masallaci kuma sai sake ci akar maka lahu kwaya biyu ne kawai rage biyu ne biyu shikenan sai kuma an aka sake insha akar maka lahu dama cikin karatun da kai mana ne nan ban fahimta ba a kara mu to kwana ɗaya biyu uku ran nan sai shu'uba ya zo sai ya- sai ya gan shi sai ya ce ya gundar shikenan nickname ne fassara da hausa za ka ji ya fita mai gundura ya gundure shi ma'anar shi da larabci mai naci mai naci ina fata an gane akwai malamin mu muhammad zarban al-ghamidi haka suke da malam ibrahim al-fallati wasu ba su san shi malam ibrahim al-fallati wani malami ne eh, yanzu zaka je na can abuja a zaune ya karanta ahalari da wasu littattafai a kasar kusan shekara ashirin ta wuce haka haka fallati yake duk yadda zarban yayi ko ban daki zarban ya fito wani lokaci sai ya ganshi shi ne wata nace mishi ya bamo ka cika na ci ka cika kwarzaba ce mishi to ya ya zan yi ina bukata ran na daina bukata ba za ka ganni ba ce ka cika na ci in na koma kai ta in an an tafi in sun koma saudiya ya ta rubuta mai wasiƙa in an zo kuma ba zai bar shi ya huta ba shine shi ma to ya ka iya kasar ku ba malaman kasa an malami kai wasa ba kai wasa ma ina fata an gane ya kaka ga yadda yan najeriya yadda in ga an jefar da shinkafa a saudiya sai ya dauka saboda ya san wace ce shinkafa ya da najeriya ko kuwa ba a yi kwarai da gaske ya san wace ce shinkafa ya dawo najeriya kwarai da gaske allahu akbar allah ya ce maka to don haka jama'a kun ji gundar محمد ابن جعفر الهذلي ابو عبد الله البصري na fata an gane kun san ko da shu'uba ya basu sai da bi shu'uba ya zauna a hannun shi shekara ashirin shekara ashirin ya je ya zauna a wurin shi shi yasa yana daga cikin mutanen da suka rawaito hadisi daga shu'uba kai tsaye malamai ke karbe to shi gundar din nan yake cewa ainihin qala yace haddathana ma'amar ma'amar ya karantar da mu hadisi a cikin wannan nuskar da ne ishara a wannan wurin madadin haddathana an ba'ana ne qala shi kuma ma'amar yace akhbarana a cikin wannan nuskar da ne ishara nan ma an ba'ana ne ba akhbarana ba a yace an ba'ana ibn shihab a wannan nuskar yace akhbarana ibn shihab an aba ibn yazid an abi ayyub al-ansari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza ata ahadukum al-gha'iba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku ya je kashi fala yastaqbil al-qibla kada ya fuskanci al-qibla walakin yusharriq sai dai ya fuskanci gabas aw yugharrib ko kuma ya fuskanci yamma shine kamar nan kenan sai ka ce sai dai ya fuskanci kudu ko ya fuskanci arewa na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka waɗannan hadisai in kun fahimce su da kyau suna nuna ka'idar kenan kawai sai dai a fuskanci kudu ko arewa ga munan bai halatta mutum ya fuskanci ainihin wato gabas ko kuma yamma ba domin in ka fuskanci gabas eh ka aikata laifi kai tsaye in ka fuskanci yamma kuma ka baiwa gabas din baya kuma an hana to sai imamin nasa'i ya ce ar-rukhsatu fi zalika fil buyuti an yi sassauci game da yin haka idan a cikin gida ne ko a ɗaki ne ko a toilet قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته صلى الله عليه وآله وسلم وأن حديث الإمام البخاري أصابه شنيتها قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الباغلاني كو البغلاني الإمام النسائي أصلا ناتي بخاري كو باكين يا صاحب بخاري الله أكبر an fahimta shi kuwa kutaiba ya samo wannan hadisi daga imam malik shi kuwa ya samo shi daga yahaya dan sa'id ya samo shi daga ainihin muhammad dan yahaya dan habban shi yace ya samo shi daga babban shi wato dan uwan uba mai suna wasa dan habban shi kuwa sai tabi'i ne yace ya samo shi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yace wata rana na hau saman wani daki namu a cikin wata riwaya ya je gidan annabi ne sai je gidan yashi hafsa to ko dai irin abin ka na samari ya hau sauran ɗakin ta ko kuma ta ɗan wata shanya ta ce je ka kaɗi domin haka a sama ina fata an gane ya ce to na hau saman wannan ɗaki namu sai na tsinkayi ko sai na hangi ko sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan tubala guda biyu wato bulunnuka guda biyu yana mai fuskantar baitul maqdis yana yin haka kuma yana biyan bukatar shi to baitul maqdis kuma ita ce take ainihin daura da alƙibla daura da alƙibla su a lokacin ma'ana kenan yana mai fuskantar baitul maqdis ina ma'ana haka kenan ya baiwa ka'aba baya ko kun fahimta to kun ji wannan bayani to da farko tukuna mu tsaya mu dan tattauna dangane da ainihin wato wannan hadisi kamar yadda ainihin muka saba kamar da yadda ka gani ainihin wato anan al-Imam an-Nasa'i ya ainihin ruwaito wannan hadisi to matsalar farko dangane da hadisin ita ce hadisin da ya ingantacce ne domin bukhari da muslim sun ruwaito shi sannan kuma nasa'i banda a wannan wurin ma ya ruwaito shi ainihin wato a cikin sunan al-kubra haka al-imam tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi haka nan al-imam ibnu maja al-imam ahmad da baihaqi da ibnu khuzaima dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to matsala ta gaba ya za ka yi da waɗannan hadisai guda biyu can dai gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kar a fuskanci alkibla ka a bata baya nan kuma a aikace gashi an ce an gan shi ya baiwa alkibla din baya malamai sun yi maganganu masu ɗimbin yawa wajen waɗannan hadisan maganar da imamun nasa'i ya tafi a kanta ita ce waɗancan hadisan da ke cewa ka a fuskanci alkibla ka a baiwa alkibla baya suna magana ne a fili amma in a ɗaki ne ko a ban ɗaki ko akwai wani kewaye to ko ka fuskanci alƙibla ko ka ba ta baya babu komai wannan ita ce fahimtar da imamun nasa'i ya tafi akai don haka ya kulla babu sai ce ga sassauci game da wancan hannun ina fata an gane malamai kuma wasu sun tafi akan cewa a'a abin da ya fi shine a nan a yi tarjihi domin can magana ce doka ce ya ce kada a nan ku a aikace ne aka ga ya aikata don haka ba a haɗa magana da aiki balle a ce sun yi karo a neman musu mafita a ƙarƙashin haka sai suka ce ita maganar ta annabi tana nan dole a kiyaye ta a ban ne ko a fili kada ka fuskanci alƙibla tun da dai kai tsaye ya ce kada musamman kuma wanda ya ruwaito ɗaya daga cikin hadisan abu ayyub al-ansari in ba ku manta ba ya isa ƙasar masar ya samu an gina ban ɗaki suna fuskanta alƙibla amma duk da haka ya kawo hadisin ya hujja da shi ashe shi kanshi yana fahimtar kenan waɗannan hadisan ko a ɗaki ko a ban ɗaki ko a wani wuri kewaye ko a fili duka an hana ka fuskanci alƙibla wannan magana ita ce daidai jama'a to ya za a yi da wannan abin da ibnu umar kuma ya ce ya gani malamai sai suka ce ai abu ne mai sauki duk aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in an samu wata magana tashi ta zo wadda ta karo da ainihin wannan maganar to kai tsaye sai a ce kawai aikin yana nan akan me ya wani uzuri ne ya kai shi da yin haka amma abin da ya faɗa a matsayin doka shi za a ɗauka misali ya hana a yi mata fiye da hudu amma shi kuma ya yi mata hudu ya yi mata fiye da hudu shi kenan yanzu sai ka ɗauki hani in karka yi mata fiye da hudu to karka kafa hujja akan cewa to ai shi yayi sai a ce a'a wannan kuma wani abu ne daban da ya shafe shi to a nan dai abin da malamai suka ce ta yi wani uzuri ne ko ya kasance ba yadda zai iya muskutawa ne ya- ya- ya ya kauce wa alƙibla ko ba ta baya shi ya kai shi ga yin haka amma dai abin da yake doka shi ne maganar da ya faɗi don haka wannan hadisi ne inda a cikin babin sai ka ce hadisin abu ayyuba da ya hana a fuskanci alƙibla ko a ba ta baya to hadisin ibnu umar fa sai a ce wannan ba zai zama madogara a babin ba amma ina gaya muku wannan maganar kamar yadda kaga imamun nasa'i ya mai da hadisin madogara akan ya raba cewa in a ban ɗaki ne ya halatta to da yawa malamai sun tafi akan haka misali in ka karanta askari da da yawa littafan fiqhin sun tafi akan haka su ma cewa in dai har a kewayayyen guri ne to babu laifi amma in a wuri ne wanda yake ainihin wato a fili ne to shi ne ainihin aka hana Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi ga karatu ya karatu sai dai ana ta nuna mana lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu ainihin wato saurara a nan bari mu yi amfani da wannan damar mu dan shigar da wasu matsaloli kamar haka na daga cikin matsala ita ce to ina hukuncin kuma fuskanta ainihin wato rana ko wata abin da yasa malaman fikin suna tattauna ta ne a wurin shi yasa mu ma ga bai kamata mu tsallake ta ba akwai wata ma fa ina hukuncin ka zo tsugunan kashi ko wata eh, ko ko ko tsugunan kashi ko fitsari sai ka fuskanci rana ko wata su al-Imam al-Ghazali da wasu manya-manyan malamai suka ce ainihin wato makaruhi ne haka har wuta suka ce ba kyau a fuskanci wuta wajen ainihin tsugunu gashi nan dai suka kawo maganganu masu yawa ka karanta su a cikin mailul awtar za ka samu waɗannan bayanai insha Allah ta'ala to sa'an nan ga wata matsala da muka wuto ta a baya bari in amfani da wannan damar in shigo da reshenta mun tattauna cewa an ce ka a fuskanci alƙibla ne saboda mutunta ka'aba ko ba wai saboda tsiraicin ba kadai a saboda mutunta ka'aba to da nan ne sai wasu malamai suka ce to kuma ina wajen jima'i wajen jima'i kai da matarka ya halatta ku fuskanci alƙibla ko ku baiwa alƙibla ba al'imamu ibn da kai kal'aid shi ya tattauna wannan ainihin wato mas'ala a cikin ainihin wato sharhi shi na ainihin onga suka tattauna ala ayi halin da ba a riskar da wannan ba gaskiya dangane da wannan eh ma'ana anan babu laifi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan yana cewa eh, wace hanya ake bi ake maganin kambun baka wato shi kambun baka kamar ciwon kai ne jama'a ba shi da ainihin magani kwaya ɗaya sai da gwargwadon yadda ya samu saboda wani bakin ne wani kuma ido ne to sannan da kuma irin yadda yake kasancewa mutum ma'ana yanzu nan wani mai kambun baka idan ya kalle ka kana da kyakkyawan hanci kana da tsawon hanci hancin zai iya karkacewa to me za a yi a irin wannan halin sai a karanta kul huwa billahu da falaki da nasu misali sai a ainihin rike hancin a tofa shikenan sai da ya dawo da yake to wani zai shigo falon ka ne sai ga ka hada abin duniya yayi kyau falo ya ba sha'awa kuma yana da kambin baka in zuciyar shi ta mishi zafi ana fita sai a ga dukkan sai sun taso far ko fari ko ta ina to ya za a yi ko kwaɗi ko wani abu irin haka sai a samu ruwa sai a karanta kalakil kulhuwa falaki nasi sai duk a warwatsa to kaga abin ya danganta wani kuma mai kambin bakan shi za a sa ya wanke saman wandon shi kwalar wandon shi ya tabbata ba canfi bane wannan ya wanke kwalar wandon shi in kuma mace ce bangaren